صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واخرجنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالعلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاقدره الي عند حاجتي اليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin yau za mu tashi a kan babi da yake cewa babu jawazi la'ani ashabin ma'afi gairi mu'ayyanina wannan babi ne da zai mana bayanin halaccin ine wa ma'abota safan Allah gairi mu'ayyanina amma wasu ababen ayyanawa babin da ya gabata ya hana ka ayyana mutum ka kine masa ce wani Allah ya kine masa ko wani kinan ne wannan kuma yana nuna halaccin kine wa masu sako amma ba ababen ayyanawa ba ba su wani su wani da ke aikata kaza su kinan ne ko Allah ya kine musu a za ka kira aikin ne ka ce duk yin wannan aikin Allah ya kine masa قال الله تعالى الله تعالى يا شيء ألا لعنة الله على الظالمين ألا نعم لعنة الله كيرور الله تثبت على الظالمين أكر الظالمين kaga an Allah ke kira sunan wani da wani ya tsine musu duk shi Allah mahalicci ne kuma yana da ikon ya ayyana mutum ya tsine masa amma bai taba kiran sunan kafiri ba ko guda ɗaya cikin alkur'ani na zamanin manzan Allah ne da ya kasu da irin su fir'auna da sauransu wanda sun wuce a baya amma ba wani kafiri da Allah ya kira sunansa karara ya ce wani kinan ne ya bangaren kinuwa ne sai dai a kira suna a fasirin zaifin da ya aikata irin su abu lahabi bace za a bi lahabi da sauransu wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa azana muwazzinun bainahum mu'azzinun mai shela ko mai sanarwa fa'azzana ya yi sanarwa bainahum tsakanin ɗan wuta da ‘yan aljanna an cewa dai la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimin a kan alzalimai bayan an shigar da ‘yan wuta cikin wuta an shigar da ‘yan aljanna gida kansu na aljanna an yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna to Allah zai umarci wani mala'ika ya yi shela shi ne mu'azzinun ɗan aljanna ba mai kiran sallah ba mai yin sanarwa dama duka kiran sallah ai sanarwa ne ne al'ilahu bi dukuli lokacin salah shi ne al'azabu kiran sallah ko to anan sanarwa ake nufi fa azzana mu'azzinu mai sanarwa zai yi sanarwa bainahum tsakanin yan wuta da yan aljanna an cewa la'anatullahi ala zalimin anna la'anatullahi da ko la'anatullahi wai a namu an na ne ko an kira a ce guda biyu eh shadda ce Allah anatullahi ala zalimin shi ne kira al mutawalli akwai kuma Allah la'anatan lahi ala zalimin eh yawa Allah anatullahi kamar a cikin suwatu ne wal khamisatu Allah anatullahi ko akwai kyara da ke walkan da su annan la'alatan lai haka nan an gazibar lahu alai akwai kuma an na gazaban lai alai kira'a ce mabambanta guda biyu kuma dukkan su ma'anar su daya wa tabbata fi sahihi hadisi ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi na bukhari da muslim da sauran marwaita anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce la'ana Allahu alwasilata wal mustawsila Allah ya tsine wa alwasilata mai sadar da gashin wata a jikin gashin masu yin attachment mata masu sadar da gashin da ba nasu ba a jikin gashin su ita ce alwasila mai sadarwa kamar matar da take sana'ar kitso a kawo mata gashi ta kulla wa wata gashin da ba nata ba yake wasila mulidin wal mustausila da kuma wacce ta nemi a sadar mata da gashin da ba nata da mai yi da wanda aka yi wace dukkan su manzo Allah yake Allah ya kire musu kaga nan babu ta'ayini ba a ayyana wace da wance ba ba sunaye aka kira ba a aikin sunan aikin aka kira aka kire musu Allah ya tsine wa alwasilata mai sadarwa wata gashin da ba naka ba wal mustausila da mai neman a sadar mata gashin da ba naka ba to galama su na zamanin daɗin gashi ne na ɗan adam suke zuwa su saya idan ba ta da gashi tana so ta yi adon gashi sai ta je ta siyo gashi a wajen wata ta yanko mata gashin da ta saya ta je kuma a kulla mata to su ne yanzu ba ma gashin ba ne roba ne ko gashin kanti wanda asalin sa ma ba gashi ba ne wannan ya fi ma tsanani a kan wancan gashi ma wanda halitta ce ta Allah Allah ya ƙine wanda yi balafina wanda zai sai wani abu daban wanda ba ma gashin ba ne kuma a zo a jona a yaudar mutane da ma suna cewa wai a cuci maza ba ma wani ma ja za a gani da launin gashi ba to wannan ya kuma tsanani a kan mawancan duk inuwar Allah tana shiga cikin masu yin wannan da mai yi da wacce aka yi wa wa annahu la'ana akilar riba wa annahu cewa shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam la'ana akilar riba ya tsine wa mai cin riba nan ma kaga sifa aka ambata ba ta'ayini ayyana suna aka yi wa annahu cewa shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam la'anul musawwirina ya tsine wa masu fassaka gumaka wa annahu qala manzo Allah ya ce la'ana Allah man gayyara manala manaral ardi Allah ya tsine wa duk wanda ya canja iyakar ƙasa iyaka ya ci iyakar gona ta makocinsa ko ya ci iyakar cejin makocinsa ko ya ci iyakar gidan makocinsa to ba ma wai sai iyaka hakkin wani ba ko titi ka ci Allah ya tsine ma saboda ka canja iyaka masu yin ƙari a gaban gidansu to wannan ƙarin akwai tsinuwar Allah a cikinsa saboda sanda ka sai gidan ba haka ka same shi ba ba haka iyakar take ba ka canza asalin iyakar wannan gida naka ka buɗo gaba ka ci titi kuma a wannan yanayin ka ci haƙƙin masu wucewa duk wanda yake wannan gari yana da haƙƙi ya bi kowane irin titi idan ka matse titi to ka ci haƙƙin duk mutumin da yake zaune a wannan gari da ma bako da zai zo wucewa ta garin yana da haƙƙi ya keta ta kowane layi ya wuce in ka cinye titi ka shiga cikin wannan jeluwar to ina kuma wanda gaba ɗaya layi suke kashewa su mai da shi sai hanyar da mutane suke wucewa gaba ɗaya kawai sai a sai gashi a sayar wa wani sawa'un mai sayan ya sani ko bai sani ba shi dai wanda ya sayar da shi ya canza wannan iyaka an fitar da shi a matsayin hanya da musulmi za su wuce sai ka zo ka datse shi ka mai da shi gida ko ka sayar wa wani a matsayin fili wannan sai ya fi kowane nuni wanda gidansa ne ma ko sai ke gani ya dan matsa ya canja iyaka Allah ya tsine masa balazana wanda gaba ɗaya ya kashe titi ya mai da shi gidansa ko ya fito wani kaga wannan ya fi shiga hatsari Allah ya tsine wa man gayyara manaran ardu wa ya canja iyakar ƙasa ai hududaha yawa gashi Imam Nawawi ya fassara mana manaran ardu shine hududaha iyakokinta kaga da ce hadda ha guda ɗaya ba ma iyakoki da yawa ta gida ce iyakar ko ta gona ce ko ta feji ce ko ta titi ce duk wanda ya canja ta to Allah ya gine mu wa annahu qala manzo Allah ya ce la'ana Allahu tarik Allah ya gine wa barawu ya zirqul baydata da ya saci bai yadda malaman hadisi suna fassara wannan da fassarori mabambanta wasu a cewa bai zaka alhaji kamar yadda ibn hajar ibn asqalani ya kawo a cikin bulugul marami a cikin haddin sata da ya kawo da yace ya turkul bai zaka sai yace wasu suna ganin cewa bai bakal hadidi ake yi kwalkwali na yaki wanda ake sawa a kaka ga karfe ne wanda kimarsa ya kai rubu dinari in mutum ya sace shi za a yanke masa hannu saboda ya kai kimar yawa kamar hular kwano a yanzu amma su a zamanin da na yaki ne ake sawa a kafin da maganin sana da suka a wajen yaki to amma imamu siddiqi a nan yace albaizatu a nan ya ce al'arabu mafi kusanci da ma'anar wannan baiba ɗin kama ƙalar musannifu kamar yadda shi imamu nawawi ya faɗa annan murada biya abinda ake nufi da ita baibatu da jaja koyin kaza kinaya ne na ƙanƙantar abinda aka sati ban kaza dai ko naira ɗari biyu bai kai ba ko ɗanyen ƙwai dai ba zai kai ɗari biyu ba ko dai ya kai a yanzu to ɗari da hamsin to daidai kai ɗari biyu ba to ko shi mutum ya sata Allah ya tsine mai ballantana abin da yake sama da koyi to ballantana ya saci kaza ko ya saci rago ko dabba ko waya ko agogo ko sutura ko wani abin amfani ko ya sace mutum kuɗi mai yawa duka wannan yana shiga cikin tsinuwar Allah wa annahu qala cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine wa duk wanda ya tsine wa iyayensa wannan hadisai ne mabambanta imam Nawawi yake jisro mana tsinuwa tsinuwa da Allah yayi akan masu aikata wasu laifuka mabambanta to a wannan hadisi asali an tambaye shi waye wanda ya tsina ya sai ce wanda ya zaki uban wani shi ma ya rama ya zaki ubansa to kowa ya zaki nasa kuma kowa ya shiga cikin tsinuwa wa la'anna Allah man zabaha li ghairi Allah manzo Allah ya ce Allah ya tsina duk wanda ya yanka domin wani Allah bi ma'ana wanda ya yanka don gumaka ababen bauta li ghairi Allah wanda ba Allah ba ko wanda wani bokan sai ce masa ka yanka wa inna uwa ta su bakar kaza ko bakar akuya ya je yanka da umarni boka to wannan ma Allah ya tsine masa wa annahu qala manzo Allah ya ce man ahdasa fiha hadasa man ahdasa duk wanda ya faru hadasan wani farallan abu fiha a cikin garin Madina damirin fiha yana koma ga Madina ma'ana duk wanda ya kirkiro wata bid'a muharrama fasida ɓatacciya wanda ba ta da asali cikin addini kamar yadda jaman a hadasa fi amri na haza malika minhu fa huwa rajul to wannan a kowane gari ne fa huwa rajul yana aiki amma nan mazala ya keɓance madina duk wanda ya kirkiro wata bid'a mummuna fiha a cikin garin madina to Allah ya tsine masa au ko kuma awa muhjisan ya ba wa mai ɗan bid'a mafaka awa ya taro muhjisan mai kirkirar bid'a a cikin garin Madina ya ba shi mazauni ko mafaka to fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in da shi da ya kirkiri bid'a da wanda ya ba shi mafaka domin ya yada ta a garin Madina fa alaihi la'natullahi inuwar Allah ta tabbata a kansa والملائكة الجن والملائكة والناس أجمعين da inuwar da mutane suke yi baki ɗaya inuwar da mutane suke yi gaba ɗaya za a tattaro ta je a tsora masa shi da ya kirkiri bid'a a Madina ko ya bawa ɗan bid'a mafaka a garin Madina wa annahu qala manzo Allah ya ce Allahumma il'an ri'ina wa zakawana Allah ka tsine wa larabawa ri'inu sunan kabila ta larabawa da suka ci amanar manzon Allah. Allah ka tsine wa ri'ilan wa zakawana da ƙabilar zakawana wa usayya daga ƙabilar usayya. Aka wullaha wa rasulau sun saba wa Allah da manzansa shi da dalilin tsinuwar. Imam Nawawi ya ce wa hadhihi salatu qaba'ila min al-arab. Waɗannan wasu kabilu ne guda uku na Larabawa da suka ci amanar manzo Allah suka kashe masa sahabbansa suka kore kuma na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah kusan wata guda yana musu alkunut duk sanda yayi sallah ba kuma sai a ta azuba kadai ba salawatul khamsi gaba daya sai yayi wannan addu'a Allahumma in al ri'idan wa zakawana wa usayya domin asawullah wa rasulahu sun saba wa Allah da manzon to tun daga nan kuma kabila ta lalace babu albarka a cikin ta kusan ta sha ba a bayan kasa babu ita saboda ta gamu da inuwar Allah da manzansa manzon Allah ne ya roki Allah ya tsine musu kai ku kasan ba za su yi albarka wa annahu qala manzon Allah ya ce da annallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburburan annabawansu sun mai da su masajida masallatai shi da dalilin tsinuwar duk inda wani annabinsu ya mutu sai su je su gina masallaci a kai su dinga yin sallah a kan kabarinsa a dalilin wannan Allah ya tsine musu wa annahu la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal wa annahu shi mazan Allah la'ana ya tsine wa al-mutashabbihina masu yin kamanceceniya bin nisa'i da mataye min ar-rijal daga cikin mazaje dan daudu da suke yin kama da mata suke magana irin ta mata suke ɗaura suturan mata suke tafiya da kareraya irin ta mata Allah ya tsine musu inji manzon Allah almutashabbihina masu yin kama bin nisa'i da mata min rijal da cikin mazaje Allah ya tsine musu wal mutashabbihati min nisai bir rijal wal mutashabbihati da masu yin kama bin rijal da mazaje min nisa'i da cikin mataye Allah ya tsine musu har ana musu kira wai kallabi tsakanin rauna ko to Allah ya tsine musu kai kallabi me ka ka tsakanin launi kallabi ya shiga tsakanin kallabi mana lawani ya zauna tare da matar to Allah ya tsine wa mace da take shigar maza take canza murya ta yi ƙato murya irin ta maza da dinga nuna ita ma daidai take da maza Allah ya tsine mata wa jami'u hadhihi al-alfazi imamu nawa yace baki ɗaya waɗannan lafazozi na tsinuwa da muka kawo fi sahihi suna nan a cikin sahihu wato ingantattun hadisai wa ba'dha wani bangaren ta fi sahihi bukhari wa muslim sai fi sahihi din nan yana nufin cikin sahihi bukhari amma wa ba'dha shashin wasu daga ciki fi sahihai bukhari wa muslim suna cikin ingantattun hadisan nan guda biyu na Bukhari da Muslim wa ba'dha shashin ta fi ahadihima tana cikin ɗayan ingantattun guda biyu ko dai a Bukhari kadai babu a Muslim ko a Muslim kadai babu a Bukhari amma da dukkan wannan tsino da muka karanto hadisai na ingantattu ko dai akwai su a Bukhari da Muslim ko kuma akwai a Bukhari babu a Muslim ko akwai a Muslim babu a Bukhari yace wa inna ma qasatu iktisara ku sani na yi nufin takaitawa ne bil isharati da yin nuni ilaiha zuwa gare ta ba su ke nan iya hadisan da manzo Allah ya tsinuwa ba wa inna ma qasatu al iktisara bil isharati ilaihi ba ne ko to ilaihi ma yana koma ga bukhari da muslim na nufi takaitawa ne bil isharati da yin ishara ilaihi ma zuwa ga bukhari da muslim wannan kuma ya fi inganci inda ya kawo bukari da musulun ba sun kuma kafe bin isharar ilai haka mai irin namu da yin ishara ilai ha zuwa ga hadisan kenan wa ta azkuru mu'zama ha yace da sanin zan ambacin mafi yawancin waɗannan hadisai fi abuwa biya cikin babobinta don aka je babu wannan laifin da Allah ya yi ruwa a kai to zan kawo hadisin da tsawonsa kowanne yana da babunsa to yawancin su in an je babin da suke zan kawo su cikakku ai nan gutsurowa yake yi Allah ya tsine wa wani kaza da kaza amma bai faɗi wani ne ya rawaito an Abu Hurairah ko an Abdullahi ibn Umar ko an waye duk yawancin hadisai ne masu tsawo amma ya yanko mahallu shahid ne iya inda kinuwa take kawai to amma ce da sani zan ambaci mu'zamaha mafi yawanta fi abwabiha a cikin babi babi da aka yi magana a kan wannan sako min hadar kitabi a wannan littafi na riyadu salihin insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so sai jawabu tahrimi sabbin muslimi bi ghairi haqqi wannan babi ne da zai mana bayanin haramcin zagin musulmi ba tare da haƙƙi ba bai maka laifin komai ba in ma ya yi laifi ba kai ya yi wa ba to haramun ne ka zage shi zagin musulmi da zai da haƙƙin ba tare da haƙƙi ba haramun ne Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين وان suke cutar da mu'minai maza wal mu'minati suke cutar da mu'minai mata bigeri maktasabu ba tare da wannan laifi da suka aikata ba shine can bigeri haƙƙin da malam ya faɗa ba wani laifi suka yi suka cancanci a zage su ba haka kawai suke cutar da su suke zagi suke gaya musu baƙaƙen maganganu to faƙari da malu haƙiƙa masu fitar da muminan nan sun ɗauki buhutanin kiran ƙarya wa isman da kuma zunubi mubinan mabayyani imamu siddiqi yace fa zakara fiha sa'ir anwa'il aza al-qawliya inda Allah kawai cutarwa yace to yana ɗaukan dukkan nau'o'in cutarwa alƙauliya na faɗi na harshe min gibatin abin da ya shafi giba wa namimatin da annamimanci wasukuriya da izgilanci ko walfi'iliya da kuma cutarwa na aikace na gaba waccan kauliya ce giba na mima sukuriya da aikin harshe ne to har cutarwa ta gaba min darbin shine duka wa ihalatin da walakantawa da huga musulmi wa gairu zalika da wani wannan duka yana daukan izaya cutarwa ta harshe ko kuma ta gaba sai malam yake kila wasu malaman tafsiri suka ce nazalat wannan aya ta sauka ne fil ladina yasuduna aliyan radiyallahu anhu cikin waɗanda suke zage sayyidina ali Allah ya kala masa yadda su ne nasibawa kenan tun a zamanin maza Allah akwai su akwai munafikai da suka kulla wa sayyidina ali suna jin haushin sa saboda dan dan uwan manzon Allah ne dama su munafikai abin da ya dame su dan ne manzon Allah ya kawo garin su ya kwace iko da garin ya zama sai magana sa kada ake yi shi da dama abin da ya sa su munafurci shi abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin sarkin madina ya rufe kuma yana cikin mutum uku ko hudu da suke takarar sarauta a garin madina kuma shi ne aka fi tsammani zai zama sarki ana cikin wannan kwatsam sai maza Allah ya hijira ya dawo madina sai aka manta da batun wani sarki da wani zaɗin sarauta. To wannan hasada da jilla ita ce ta ɗauke shi, ita ce ta jahi cikin wannan bala'i na munafurci. To a cikin sahabbai ba wanda suka fi tsanantawa suka fi ki kamar sai na aji. Saboda shi ɗan uwan manzan Allah ne. Ya fi kowa dangantaka ta jini da manzan Allah. To tun a lokacin suke zage sai da ya zo ya wuce wani lokaci ai a bayan wani lokaci har a daga murya ma ya ji to a dalilin sa Allah ya saukar da wannan aya to amma al'umumu bi umumin lafazi la bi khususi sabab suna cewa shi hukuncin ayar alqur'ani ana lura ne da gamewan lafazi tana ake akan kowa ba wai dalilin wanda aka saukar da ayar akan sa ba wai dan a cutar da sayyidina ali kawai ayar iya mai cutar da shi kawai take nufi ba inda ayar ma da jami ta kawo wallazi na yuzuna almu'minina aka ce ko ba wallazi na yuzuna aliyan ba ba shi kadai ba duk wanda yake cutar da mu'minai maza da mu'minai mata to lalle ya dauka wa kansa bala'in da ba zai iya fita a cikin sa ba in ba su baye ba domin ya ce faqalita manubu hutanan wa isman mubina wa an ibn mas'ud arwato daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu ma kala ya ce kala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibabul muslimi fusuqun zakin musulmi fasikanci ne duk musulmin da yake zakin musulmi to yanzu shi ba mumini bane ba adami bane ya zama fasiki sai in ya tuba ya daina zakin musulmi sannan zai zama mumini wa qitaluhu ya qal musulmi kuma kufrul kafirci ne ka ɗau makami ka yaƙi musulmi wannan kafirci ne don ba mai kashe musulmi in ba kafiri ba muttafaqun alai wa an abi zari radiyallahu an annahu sami'a rasulullahi cewa shi sai na Abu Zar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa la yarmi rajulun rajulan bil kifki aw al kufr ba wani mutum da zai jefi wani mutum da fasikanci aw al kufr ko ya jefe shi da kalmar kafirci illar taddat alaihi fa sai kalmar nan ta koma a gare shi shi wanda ya jefi musulmi da fasikanci ko ya jefe shi da kafin da cewa na kafiri ne ko wani mushriki ne to sai wannan kalmar ta koma kan wanda ya faɗe ta in lam yakun sahibu kazalika in dai abokin nan nasa da ya jefa da wannan kalma bai kasance da wannan sifar ba in ka ce masa kafiri in dai ka duba ka ga ba kafirin bane to kanka za ta dawo duk imanin ka kuma a lokacin kai ka zama kafiri in ka ce masa wani fasiki ne to kalmar za ta je ta duba an ba fasiki bane za ta dawo kan wanda ya faɗa kaga ya daidai da man qala li akili ya kafiru fa qad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya ce dan uwansa musulmi ya kafiri to hakika ɗayan su sai ya koma da wannan kalma in ta je ta duba wanda aka gaya wa ba kafirin bane to za ta dawo kan wanda ya faɗa komai imanin sai ya zama kafiri wannan hadisi rawahu bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله حقيقة مزا الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي المتساباني ما سزاجين جونا سوسوبيو wannan ce zage-zage su biyu a tsakanin su ma kala duk abin da suka faɗa na wannan a shari'a da zage-zagen to fa alal badi minhu ma zulubun yana kan wanda ya fara zagin daga cikin wanda ya fara zagin da wanda ya yi shi wanda ya fara da wanda wancan ya fi zunubin yana kan hatta ya atadiyar mazlumu har sai wanda aka zalunta aka fara zagin ya atadiya ya yi ta'addanci ya ƙetare shi wancan da ya masa zagi sai bi shi da ya tashi sai ya haɗa da kowarsa da uwarsa da kakanninsa kaga ya ƙetare iyaka ko kuma shi wancan zagi ya yi shi kuma ya tashi sai ya kai duka to kaga ya wuce iyaka to a nan kowa abin da ya yi za a rubuta mu amma in ya rama daidai da ya zage shi ko ya masa zagin da bai kai wanda ya masa zato da nasa zagin da ya rama da wanda wancan ya fara duk zunubin za a tattala a kola wanda ya fara zagi albutata bani masu zagin juna ma kala da abin da suka faɗa fa alal badi minhu ma zunubin yana kan wanda ya fara zagin minhu ma daga cikin hatta ya tafi al-mazlum har sai al-mazlum wanda aka zalunta aka fara zaki ya tafiya ya yi shishigi ya ketare iyaka wajen ramako to a nan shi ma abin da ya faɗa za a rubuta masa kayan rawahu muslimu wa anhu daga abu huraira kala yace utiyan nabiyu an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama bi rajulin da wani mutum qad shariba ya sha me ya sha giya ko da ku ya kawo alkamra qad shariba ya sha abinda ba a sha ko abinda aka hana sha ita ce jiya fa qala mazala ta ibribu ku doke shi kuma sa haddin shan giya qala abu hurairah abu hurairah yace fa min nadalibu bi yadihi fa min daga cikin mu abdalibu bi yadihi akwai mai duka da hannunsa wa dalibu bi na'alihi akwai mai duka da takalminsa wa dalibu bi saudi akwai mai duka da mayafinsa aka mammangale shi dai iya abin da aka yi manzo Allah ya ce ya isa a bar shi haka falamman sarafa yayin da mutumin ya juya yana tafiya ala bu abdul qawli wani daga cikin mutanen sai ya ce akhzaka Allah Allah ya kaskanta ka sai sai faɗi bakar magana ga wannan mashayi ala manzo Allah ce la taqulu hada kar kar ku faɗi wannan ka duba dan giya ba kuma a zamanin manzon Allah ya keta alfarmar Allah da manzansa a garin Madina wahayi yana sauka madararsa amma ya sha giya har aka kawo shi gaban manzon Allah aka masa haji amma gashi wani ya ce Allah ya kaskanta ka daga alkizi kaskanci a khazaka Allah Allah ya kaskanta ka ala manzon Allah la taqulu zalika kar ku faɗi wannan to ina kuma ka samu mutum yayi marisa ana duka ana zagi ana masa abin da ake masa da haka ake yi in mutum ya sha giya abin da abin da ana jifa ana duka ya yi marisa ya sha roka shi ya zikiyar sai aka rage wa ƙarfi da yayi ba a yi wannan ko dai sun koyi sha ne ba sa shan da yawa eh ko dai an rage sha ne da abu na yara zai yi wuya a yi sati ba ga wani daga abu sha ya so yana faduwa yana tashi amma lura haka wani ko an daina sha ne ko kuma jiya ce aka rage masa ƙarfi ko kuma sun koyi shan giya ne ban sani ba eh haka ne gaskiya ne sai dai mutum ya koya ko ya kai wani gun tsaye sha lalle a mutanen hindu kan sun taimaka wajen rage shan giya to manzo Allah ya ce kar kada ku faɗi irin wannan kalma la ta qulu haza kar kada ku faɗi wannan sai ya ce la tu'inu alaihi shaytan kar ku taimaki shaytan akan sa domin ku musulmi ne idan kuka faɗi magana da sai kama da addu'a ko mummuna sai Allah yana amsawa da ka sai Allah ya kaskanta shi in Allah ya karɓa fa kaga ka taimaka shi dan yari ba ki dan wanka musulmi ya mai da shi naka kamata yi kai masa addu'a ta shirya ko ka ce hadakalla ko arshadakalla dan uwanka musulmi ka ga yana abin da ba daidai ba to kar ka taimaka wa shedan akan ka kai masa bakar magana ko ka zage shi ko ka masa mummunar addu'a ko ka tsine masa. Kamata yi ka masa addu'a Allah ya shirye shi. In kuma har ba za ka yi masa addu'a mai kyau ba to ka kame bakin ka game da masa mummunar addu'a. Saboda wancan abin da ya faka kanin da Ubangiji ne, giyar da ya sha kai ne naka a ciki. Kai ya saɓawa, ba kai ya saɓawa ba. Kuma zunubin da za a rubuta, kai za a rubuta ba kai za a rubuta ba. to na me naka za ka ce Allah ya kaskanta shi ko Allah ya tsine masa wannan hadisi rawahul bukhari wannan ya nuna maka in ka zage shi ko ka tsine masa ko ka gaya masa bakar magana sai an mutu hisabi saboda na farko dai ba kai ya shawa ba ba kuma kai ba hukuma bane da za ka ɗauki mataki a kansa bilhasili ma shi wannan an riga an masa haƙi ma tunda an masa dukan kaga wannan haddi shine kafara na abin da yayi to nan ne kuma kai zaka ji shi da bakar magana in kai wannan to kai tsakaninka da shi akwai hisabi wannan abin da ka gaya masa sai an muku hisabi tsakaninka da shi a ranar lahira wa anhu daga Abu Huraira kala yace samitu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasul yana cewa man qazafa mamlukahu bizina duk wanda yayi wa bawansa abin mallakarsa azafi jizna da yin zina bawansa ne da ya mallaka sai ya kai masa mazinaci to yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyama za a yi wa ubangijin bawan nan haddin zina a ranar tashin alkiyama saboda a duniya ba a yi wa wanda ya wa bawa kazafi wala yuhaddu qazifu sabi ko wa qazifu al-abdi wa qazifu sabiya ko illa an ya kuna mutuwa tudau ne da in ana takun irinta wanda yawa bawa kazafi ba za a masa haji ba wanda yawa yaro kalami da balaga ba kazafin zina ba za a masa haji ba wanda yawa yarinya kalama da wata balaga ba kazafin zina ba za a masa hajjin kazafi ba sai dai ya mace sai dai in ta kai muzulin da za a iya takunta ko da bata balaga ba in ya mata kazafi wannan dole za a masa haƙƙin kazafi to tun da ba a yi wa wanda ya wa bawa kazafi a rayuwar duniya to duk wanda ya wa bawansa kazafi bizina na yin zina yuqamu alaihi alhaddu yawmal qiyam za a tsayar masa da haddin kazafi a ran tashin alkiyama ina fata an gane illa an yakuna kama qala sai dai in lamarin ya kasance bawan ya yi zina kamar ƙala kamar yadda ubangijin bawan nan yake ya yi zina sai dai in ya zama dama ba ƙasafin ba ne ya yi to wannan ba za a masa haji ba a ranar lahira mutafaqun alayhi wannan babu shi ma'anan ya ƙare babu tahrimi sabbil abwat bi ghairi haqqin wa maslahatin shar'iyya wannan babu ne na haramcin zakin matattu mutum ya mutu duk laifin da ya yi to ka kame bakinka da barin zagin bi gairi haƙƙi in dai ba tare da wani haƙƙi ba in ya zalunce ka ne ya cuce ka to ba za a doke ka a hana ka kuka ba ka gane a in ba wani haƙƙinsa a kanka wani ya yi wa ba kai ba to in in ya mutu ba ka da bakin zagin sa wa masalahatin shari'a ko kuma ba tare da wata masalaha ta shari'a ba wanda ambatansa da wannan mummunan aikin zai sa wasu su sha hurumin su ko su daina aikata irin laifin da yake aikatawa shi ne imamu nawawi yace wahiya ita maslaha shar'iyya da take halatta a faɗi aibin mamaci shine at-tahziru awatar wa musulmi min al-iqtida'i bi daga yin koyi da shi a wannan saban da yake yi kafin mutu fi bid'ati ko cikin bid'a da yake kirkira yake yin ta kafin ya mutu to idan kaga wasu suna yin koyi da shi ko suna kokarin koyi da shi babu laifi ka ambace shi da irin laifin da ya aikata kafin ya mutu domin ka tsawatarwa wasu kasi koyi da shi a cikin wannan bid'a wa fiskihi da fasikansu da yake aikatawa zina ko shan giya ko sata da sauransu wa nahu zalika da makamancin wannan yace fi ayatu a cikin wannan babi akwai aya wal ahadith da hadisai as-sabiqa da suka gabata cikin babi kabla cikin babin da ya gabace shi wannan wannan ayoyin dai wala taqfu balika laka bi ilmi innam sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ayan nan ta amma yarku bil qawli illa ya zai rance ba duk yayi ta kawo su ai a babobin da suka gabata to anan ma suna aiki tunda magana ce ta harshe ko kuma za a rubuta ta sannan sai yace hadisan da suka gabata su ma suna aiki a wannan babi sai ya kawo wani hadisi guda ɗaya bayan hadisan da suka gabata yace wa ana Aisha aroto daga nana Aisha radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta subbul amwat kar ku zagi matattu duk laifin da suke yi kar kada ku zage su in sun mutu fa innahum domin su mamatan nan kad afdau ila ma qaddamu hakika sun zuba zuwa ga abin da suka gabatar bi ma'ana laifin da suka yanzu suna can sun gaure da shi to zagin naka na ne abin da yayi yanzu yana can ya tar da shi kamar kan abu da wadannan kamar ka ce sun riga sun tafi ila ma kaddamu zuwa ga abin da suka gabatar to saboda haka baka da hurumin da zaka dace shi akan wani laifi da yayi dan ya mutu rawahu al-bukhari wannan ruwaya da Imam Bukhari amma akwai wani hadisi da Imam Tabarani ya rawace shi min hadith al-Mujira na hadith al-Mujira ibn Shu'ba wannan hadisin na Aisha ne Bukhari ya rawaita Turmuzi da Ahmad ibn Hanbal da Tabarani sai rawaci wani hadisi da yake da ma'anar wannan hadisi bi lafazi da lafazin la tusubbul amwat kar ku zagi matattu fa tuhul ahya sai ku fitar da rayayyu ubansa yana wani laifi ya mutu bai tuba ba in ka zo kana faɗa ka ga shi da yake lai aje ce kuma a lokacin ka faɗa wallazi da yuzunul mu'minina wal mu'minati bi yadin maktasab ina fata an gane sannan imamu tabarani ya rawaci wani hadisi dai shi ma an sakharin gamidi bi lafazi da lafazin la tasubbu amwat kar ku zagi matattu fa innahum qad abdaw ila maktasabu sun riga sun tafi zuwa ga abin da suka aikata kaga yayi daidai da ila ma qaddamu kenan to sannan kuma a lokacin da ikrama ibnu abi jahal ya musulunta ikrama ibnu abi jahal bayan fatu makata da ya musulunta lokacin da aka je za a zo da shi wajen manzan Allah ya yi mubaya a ya kalli musulunci manzan Allah ya gaya wa sahabbansa la ta shugo a ba dan Allah in yazo karkadar kada ku zaji ubanka ka dai duba laifin Abu Jahal da irin yadda yayi manzan Allah yana cewa kafircin Abu Jahal ya fi na Fir'auna ƙwarai kuwa kafircin Abu Jahal ya fi kafircin Fir'auna duk da fir'auna ya ce ana rabu kumul a'ala kuma ya ce shi Allah ne a bauta masa amma manzo Allah ya ce kafirin Abu Jahl ya mu fir'auna ka san me dalili shi fir'auna ai annabi Musa ya karyata shi ko Abu Jahl manzo Allah ya karyata ko yi mala shi ne kawai amma laifin fir'auna yawwa annaban da suka saba wa ne daban-daban darajar manzo Allah ta tafi ta annabi Musa shi ya sa kafirin da ya fi kowa kafirci a zamaninsa ya fi kafirin da ya fi kowa kafirci a zamanin annabi Musa. To idan har manzo Allah ta sallama zai ce kar a zagi Abu Jahali duk da kafircinsa saboda ɗansa ya musulunta to kai ina ka samu mutum musulmi iyayensa musulmi kuma ka dinga zaginsa dan ya mutu ko kuma ka dinga zaginsa a gaban ƴaƴayensa kaga wannan haramun ne bai kamata musulmi ya dinga yin wannan babu nahyi anil izai wannan babu ne da zai hali gaban game da cutarwa cutarwar ko ba ta zagi ba ko ba ta harshe ba قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bigari maktasa mu ba tare da wani laifin da suka aikata ba to fa kadi ta malu buguta na hakika sun ɗauki kiran ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi mabayyani wa an abdullahi ibn amr ibn al-as an rawaito hadisi daga sayyidina abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu ma kala ya ce kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-muslimu kadai dai musulmi manzo Allah sai da ya hasari al-muslim mutumin da ake masa musulmi man salima al-muslimuna shine wanda musulmi suka kufuta min lisani daga harshen sa baya cutar da su baya zagin su baya cin naman wa yadi musulmi suka kufuta daga sharrin hannunsa baya zubar da jinin su baya sace musu dukiya baya shafa jikin matayensu ko ƴaƴayensu ina fata an gane kaga nan da ce musulmi shine wanda yayi sallah ya bada zakka yayi aikin haji yake karanta qur'ani ko kana yin waɗannan in in uwanka musulmi ba su kubuta daga sharrin harshenka da hannunka ba kai ba musulmi ba ruwa Allah da sallarka ah to in an je lahira za a ɗebi wannan sallar da wannan azumin naka a biya waɗanda ka cuta to kaga za ka koma cikin wanda ba musulmi ba kenan na'am aikin zai koma kamar ba a yi shi ba da sallar da azumin inda musa hadisin nan la'a ka da nuna manin muflis kun san waye fallashashe a ƙarshe mazala ce al-muflisu min ummati fallashashe a al'ummata man ya ci yau mal kiyamati bi salatin wa zakati wa hajjin da sauran ayyuka wa ya ci kal shatama haza wa daraba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza ويؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فريت حسناته اجتذ من سيئاتهم وطريها عليكم وطريها في النار وكاga wannan da shi da wanda ba musulmi ba duk daya domin musulmi ladan sa ne kai shi aljanna shi kuma ladan gaba daya an diba an yi biyan bashi kuma an karo da rubun wanda ya cuta ba su samu ladan da za a biya su ba an kara lafta masa an dauke shi an jefa a wuta to me bambanci da kansu suna ne kawai suna ne shi yayi sallah a duniya to saboda haka musulmi shine wanda musulmai yawan suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa in musulmi ba su kubuta daga harshensa ba ba su kubuta daga hannunsa ba to shi ba musulmi ba ne sun ji manzon Allah fa dai wal muhajiru shi kuma muhajiri ba muna cewa mu almajirai bane ka san almajiri daga almuhajiri ko su kuma yawan mu bane bari sun ce kura su kuma daga alfukara saboda ƙa'idan lil fuqara al muhajirina ta hada duka sunayen guda biyu in ka ce fuqara'u a wannan ayar sahabban manzo Allah ake nufi da suka yi hijira suka baro gidaje su da zuciyoyinsu suka zo Madina suka zama talakawa in ka ce al muhajiruna mutum da ake nufi to da hura da almajiri duk abu ɗaya ne to wal muhajiru shi kuwa muhajiri na hakika shine man hajara ma na Allahu an mutumin da ya kaura cewa abin da Allah ya hana shi mutumin da ya kaura cewa ma na Allahu abin da Allah ya hani alu gare shi shine muhajiri na gaskiya wannan ba a zamanin mazala yana raye muhajiran suna nan ba dan ka kaura so daga baka ka dawo madina kuma kana aika-aika za ka kai muhajiri ne to ballatana mu yanzu mu ma da muka aru wannan suna in muka bar garuruwan mu muka tafi wani gari muka kaura muka je neman ilimi sai muke mu mu muhajirai ne almajirai ne saboda mun balo garuruwan mu mun zo neman karatun qur'ani ko kuma karatu na ilimin addinin musulunci to ko ka bar garin ku ka zo ko a tsangaya kake kwana ko a bakin gargari in dai kana saba wannan kai ba muhajiri bane kai ba almajiri bane su ma mutane za su ce kai ba almajiri bane dan za ka ka ji Allah ka duba wannan kamar ba almajiri in almajiri wani abu wani kanje ko wani mutumin gari da ba a damu da shi ba jahili in yi abu ba za a damu ba ba za ka ji ana faɗa ba amma almajiri in yi wani kuskure ta ka duba wani kamar ba almajiri kaga wannan hadisin yana gaskiya har wato yana yana aiki har yanzu muhajiri dan shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hane shi amma mutum yana an shi almajiri ne ko shi malami ne amma da daina saba wa Allah ba to wannan shi ba muhajiri bane kuma a wajen mutane ma shi ba almajiri bane dan ba san almajiri da ke ta alfarmar shari'a ba ba san almajiri da ke ta alfarmar Allah da manzon sa wannan hadisi muttafaqun alaihi وعنه لك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يشي من أحب أن يزحزح عن النار duk wanda yake so a nesanta shi da wuta wa yudkhal aljanna a shigar da shi aljanna mun sani dai fa mun zuhziha anil nari wa udkhila da laka faqad faza ko duk wanda aka nesanta shi ga barin wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza hakika ya rabauta to manzo Allah ce duk wanda yake so an yi an yi zahaza a ne san tashi amin nari gaban wuta wa yudkhal aljanna a shigar da shi aljanna fal ta'atihi maniyatu lalle mutuwar ta tazo masa maniya shine mutuwa mutuwar ta tazo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai bada gaskiya da Allah da ranar lahira sannan wali ati ilan nasi ya zo wa mutane allazi yuhibbu abin da yazo an yuta ilai a zo masa da shi ma'ana ya aikata wa mutane abin da yake so a aikata masa duk abin da yake so a masa to shi ma ya dinga yi wa mutane abin da baya so a masa shi ma ya kame karye wa mutane idan yana so in ya zo gun mutane a saki fuska a karɓe shi a masa murmushi to shi ma an mutane so wajen zai ya dinga sakin fuska yi mana tun daga na ake farawa idan yana so in ya je wajen mutane su ciyar da shi ko in ya je bakunta a karbe shi a karrama shi to in mutane sun wajen da bakunta shi ma ya karbe shi ya karrama duk wata ɗabi'a mai kyau da yake so mutane su yi masa to shi ma ya dinga yi wa mutane wannan shi ne sharaɗi na biyu ga wanda yake son a ranar lahira a nesan ta shiga barin wuta a shigar da shi aljanna yace rawahu muslimun imam nawawi yace wa za babu hadisin dawili yace wannan wani bangare ne na wani hadisi mai tsawo sabaka da ya riga ya gabata a baya bi babu da'atu wulatul umur cikin babun nan na wajibin yin da'a ga majibanta al'amura na musulmi su ne jagorori na musulmi kalifofin musulunci ko sarakuna na musulunci umarnin da suka yi wanda bai saba wa Allah ba wajibi ne musulmi ya yi da'a ga umarnin su wannan babin da ya kawo ya ka hadisin da tsawonsa cikakke a can in kana neman ka sa hadisin sai ka koma wannan babi na da'atu wadatul umur babu nahi an tabagudi wa taqadi wa tadabur wannan babi ne da zai mana bayanin hani an tabagudi da yin gaba da juna yin gaba da dan uwanka musulmi wa taqadi da yanke zumunci da yanke hulɗa tsakaninka da ɗan uwanka musulmi wata daburu da juya wa juna baya gaba ta kai gaba kenan in ya hango shi yana zuwa sai sai ya juya ya canja layi duka kina ce ta gaba da tabaguru da taqadu da tadaburu duka gaba ce sai dai na ƙarshen ya fi waɗancan muni shi a tabaguru kawai a zuciya kake jin haushi kana jin haushin zai na jin haushinka amma kun haɗu kuna yin sallama ta ciki na ciki shi da tabagudu kaga akwai dama dama a taƙadu kuma yankewa in kun haɗu ba ku juna magana amma ka gan shi ba ka canja hanya shi ma ba ya canja hanya to tadaguru kuma daga an hanji juna za a kauce kaga abun kamar mataki mataki ne to saboda haka dukkan su kuma haramun ne Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ishwa lallai su muminai ‘yan uwan juna ne, har ma ce fa asiri hu bai da aka wai in aka samu sabanin sulhu da tsakanin ‘yan uwan wato Allah ya kwatanta muminai kamar uwa ɗaya uba ɗaya su ban ‘yan uwantaka musulunci ma har ta fi ‘yan uwantaka ta jini ta uwa ɗaya uba ɗaya to saboda haka ɗan waka musulmi bai kamata ka yi gaba da shi ba bai kamata ka daina magana da shi ba bai kamata ka juya masa baya ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirin su mu'minai na Allah wanda suke son Allah Allah yake son su domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yakdinukum an dinihi wa sawfa yati Allahu bi qawmin yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko sannan sai a zillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirin Allah ya ku waɗanda suka ba da gaskiya man yakdinukum an dinihi a wata kira aka ce man yartadda an dini ko minkum an dini duk wanda yayi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa na musulunci wannan fa sahabban manzo Allah ake gaya duk wanda yayi ridda ya bar addinin sa na musulunci to fa so fa yati Allah bi qawli da sannan Allah zai kawo wasu mutane wanda ba ma a zamanin manzon Allah kuma mutanen nan suna son Allah wa yuzukuhum shi ma yana son su ga siffofin su sune azindatin al-mu'minin masu kaskanta kawunan su ga mu'minai shi mu'mini ya gamu da dan wasa mu'mini ba a so ya bar girman kai ya zama yayi tawazu ya kankan da kai da ƴan uwansa mu'minai siffofin su kuma a izzatin masu nuna izza ne da buwaya Allah kafirin a ga kafirai in sun haɗu da mu'minai za su yi tawazu su su ba komai bane idan sun gamu da kafirai kuma za su ɗaga kafaɗa su ne masu izza masu daraja akan kafirai wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi su ne mu'minai sahabbai ashidda'u masu tsanantawa ne alal kufari ga kafirai in an gamu da kafiri babu sauki in an zo wajen yaƙi ba a sauƙaƙa wa kafiri ashidda'u masu tsanani ne alal kufari ga kafirai amma kuma ruhama'u mai da'u masu tausayi ne a tsakani masu tausaya wa juna ne masu jin kan juna ne bainahum tsakanin to haka ake so mu ma ne yanzu mu kasance mu yi koyi da magabatan mu sahabban manzon Allah duk inda dan uwanka yake musulmi to ka tausaya masa ko mai sako ne ka ji tausayin sa wannan sakon da yake kar Allah ya kama shi da wannan laifin ya azabtar da shi ba ka dinga jin haushin sa kana gaba da shi ba wa an anas radiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la tabagadu kar ku yi gaba da juna wala tahasabu kar ku dinga yi wa juna hasada wala ta dabaru kar ku dinga juya wa juna baya wala ta qadu kar ku dinga yanke wa juna wa kunu ibadallahi ikwana ku zamanto bayin Allah ne yan uwan juna inda Allah yake gaya muku a lahira wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin ikwanan ala sururin mutaqabilina to tun a duniya ku kwatanta wannan ku zama ibadallahi bayin Allah ne ikwanan yan uwan juna wala yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yi hakura akahu ya kaurace wa dan uwansa musulmi baya amsa sallamarsa baya amsa gaisuwa baya masa magana fauka salatin sama da kwana kuma duk abin da ya faru fa duk sabanin da ya faru duk rashin kirkin da ya maka ko menene in dai kai yayi wa ba Allah yayi wa ba ana fushi ne da fushin Allah ana yarda da yardar Allah ina fata gane mai ahalari ya gaya maka tun abu kaddima wa an wa an yuhibba lillahi ko wa yaghdaba lahu wa yarda lahu ko wa yabghuda lahu duka ana yi ne dan Allah amma in kai aka yi wa dan an yi ma to bai halaka kai fushi da mutum duk irin laifin da ya maka bai halaka ka kaurace masa ba domin baya halaka ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi فوق ثلاث سبد قالوا متفق عليه وأن أبي هريرة رضي الله عنه وأن حديثنا أبو هريرة كمان شيء فصل من حديث أنس والدنيا قبات أن رسول الله حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيء تفتح أبواب الجنة أنا أقول يقوفوا الجنة يوم الاثنين درانا الاثنين ويوم الخميس درانا الخميس a sati sau biyu ake buɗe ƙofofin aljanna fayughfaru kuma a wannan ranakun guda biyu ana gafartawa li kulli abdin ga dukkan wani bawa la yushriku billahi shay'a da bai yi tarayya da Allah da komai ba duk wani musulmi duk laifin da ya aikata tsakaninsa da Allah in dai ba shirka bane to idan litinin ta zo za a yafe masa idan alhamis ta zo za a yafe masa zunubin da ya ɗauko daga litinin zuwa alhamis idan wata litinin ta zo za a yafe masa zunubin da ya ɗauko daga alhamis zuwa litinin manzo Allah ta illa rajulun sai dai mutumin da kanat bainahu wa bain akihi shahana'u shahana'u gaba kanat ta kasance bainahu wa bain akihi tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi idan litinin ko alhamis ta zo fa yuqalu za a gaya wa mala'ikun da suke shafe zunuban za a ce an ziru hazaini ku saurara wa waɗannan mutum biyu da suke gaba da juna kar ku goge musu zunubansu hatta ya tsaliya har sai sun yi sulhu ko shekara za su suna gaba zunubansu ba za a yafe ko guda ɗaya kaga sharrin gaba yana komawa ga masu yin gaban to wannan yana fassara maka wata hadisi da yake baya halatta ga musulmi ya kaurace dan uwansa sama da kwana uku saboda daga litinin zuwa alhamis baya wuce kwana uku ko daga alhamis zuwa litinin shi ma sai ka dauka juma'a ne asabar ladi to kar ka yadda ka tsallaka kwana uku nan ka shiga litinin kana gaba da shi baya halatta in ka taso daga litinin ka litinin talata laraba kar ka yadda ka tsallaka laraba kana gaba da kanka in alhamis ta same ku kula gaba to ba za a yashi muku wa fi riwayata cikin wata riwaya lahu ta Abu Huraira manzo Allah yace tuqrabul a'malu ana guduro da ayyukan bayi a gaban zatin Allah fi kulli kamisin fi kulli yawmin kamisin a cikin dukkan dukkan wani yini na alhamis wa ithnani da kuma litinin wata riwaya an gabatar da litinin akan alhamis wannan kuma an gabatar da alhamis akan litinin ma'ana duk ranar alhamis da ranar litinin Allah zai ce a kawo takardun ayyukan bayi a nuna masa a wannan kwanaki wani irin aiki suka aika shine tuqradul a'mal ana gujiro da ayyukan bayi a wajen Allah idan ya duba ya duba zai ce wannan zunubi da suka aikata duk aboki duk aboki za a bar iya ladan a shafe dukkan zunubin duk ran alhamis da ranar litinin imamu nawa yace wa zakara nahu a ƙarshe ya ambaci irin wancan shine illa rajulan kana bainahu bain akin shahana'u fa yuqalu anzuru hadaini hatta yasaliha farkon hadisin ne kawai aka samu bambancin lafazi a'a ni ne na faɗa da yake wa zakara nahu to ya maimaita ba unzuru ba anzuru ko an kace unzuru ku duba akwai bambanci unzuru daga unzur kaga unzur ka duba anzir ka saurara kala anzirni ila yau mai yuba asu ai ba unzurni yake ba ko yau an kace unzur ka duba anzir ka saurara iblis ba ya roki Allah ba yake anzirni Allah ka saurara mu ba wai unzurni ka dube ni ba anzirni ila yau mai yuba asu to suna ku ya kuma ta'azzirni na'am anziru hazaini ku saurara wa waɗannan mutum biyu hata ya tsale haza sun yi sulu anziru hazaini ku saurara wa waɗannan mutum biyu hata ya tsale haza sun yi sulu babu tahrimul hasad babu da zai mana bayanin haramcin hasada imamu nawawi sai mana ta'rifi me hasada yace wa huwa shine tamanni zawali ni'mati burin kucewar ni'ima an sahibiya ga ma'abocinta. Allah ya yi wani ni'ima, kai sai kake so Allah ya ƙwace wannan ni'ima. Ko da kai ba za ka samu ba. Eh, ai, ita hasada iri biyu ce. Akwai wanda yana hasada ne don yana so a ƙwace a bashi. Sawa'un wata kujera ce ta mukami ko mulki wanda mutum ɗaya ne yake cancanta a anguwar ta ku kansila ne ko a gari da ciyaman yana so a karbe a hannun wani shi a bashi ko wani ofishi ne na darakta ko wani famfe wanda in dai akwai mutum a kai shi ba zai samu ba sai yake burin ina ma za a kori wani daga aiki domin shi ne mataimakin sa a bashi wannan kuɗi wannan hasan akwai kuma mai hasada da ya tabbatar wannan mukamin ya fi ƙarfinsa amma shi baya ƙaunar ya gawana da wannan mukamin ko wannan ni'imar shi ko shi ko ba zai samu ba a ɓace a hannun wani to duka wannan hasada ne sai mali yake sawa'u daidai ne kanad ni'imata dinin au duniya ta kasance ni'ima ce ta addini ilimi ne Allah ya bashi ko haddar qur'ani Allah ya bashi kai bai baka ba kake masa hasada Allah ya kwace Allah ya sa tilawar ta zubi ko Allah ya kwace ilimin kake jin haushi sa dan ya zama malami to kai wai hana ka kaje kai karatu au duniya ko kuma ni'imar ta duniya ce arziki ne ko wani mukami duka haramun ne ni'imar ta addini ko ta duniya haramun ne ka dan waka musulmi hasada akan ni'imar da Allah ya bashi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce am yahsuduna nasa ko kuma yahudawa suna yi wa manzon Allah hasada ne wannan ayar Allah anan manzo Allah yake ni kai kadai gayya am yahsuduna nasa ko ku suna yi wa mutane hasada ne alama atahumullahu abu sabun da Allah ya wasu min fadli na falalar su shine annabtar da ya ba manzon Allah Yahuda dama ba abin da ya hada sun buzurta sai hasada kadai saboda bai fito a bayan hude ba su da duk a ilimin da tunanin su sun yi tsammani a cikin su Allah zai tayar da annabin karshen zamani shi yasa ma suka yi ta kaura suna gwalowa kasashen su suna zuwa suna zauna a yankin Makka da Madina da suna tunanin su ne suka saba aihuwar annabawa tunda tun daga annabi Musa annabta take gidan Banu Isra'ila har zuwa annabi ba ta bar gidan Banu Isra'ila ba sai da manzo Allah ya tashi fitowa sai ya fito a cikin Laraba da ba a san su daga da annabta to wannan hazan ita ta kama Yahudawa suka kasa musulmi sai yan kaɗan daga cikin irin su Abdullahi ibn Salam da sauran makamantansa har maza Allah yana cewa da za a samu bai hudu goma sha biyu ya mutu da a zamani na to ina da jayin ko na bar duniya duk yahudawa za su mutu amma amma har ya koma ga Allah to sai goma kwarai kuwa shi yasa ba hoje sai yahudu tuba babu da aka kike cewa to saboda wannan hadisi ne da an samu bai hudu goma sha biyu ya mutu to ina raja'in cewa ko na ga duniya duk yahuda Allah kan mutu amma ko goma ba a samu ba mutana sha biyu saboda cutar hasada ita ce ta hana su musulmi dan me za a ce su suna nan su ƴaƴan annabawa ƴaƴan jikoki annabi ya aku ƴaƴan yusufa da bunyaminu da yahuda da lawi da shamudu da sauransu da sauransu amma kuma a ce ba su ne suka aiki wannan annabi ba ta yaya za su imani kuma Allah ya sani ne ta musu ishara da gargadi a cikin littafin da asara da rijila aka dinga faɗin sunayen da kamanninsa da garin da za a aike shi da inda zai yi hijira da inda zai rayu amma gaba ɗaya wannan bai sa su yi imani wasiya a cikin wannan babi na hasada hadisu adasin as-sabiq akwai hadisi da Allah dan bali wanda ya gabata cikin babi qablahu cikin babin da ya gabace shi ba sai an maimaita shi ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيء إياكم والحسد ina muku kashedi akan hasada ina muku gargadi ina jan hankalinku ga barin hasada fa innal hasada domin shi hasada ya akulu hasadati yana cinye kyawawan ayyuka kamata akulun narul hadaba kamar da wuta take cin kirare ba ma fa alkushub zar take ko gumagumai ba ka san ko gungume ne aka sace a wuta wuta za ta ci shi ballantana kirare ƙanana ƙananan itatuwa busassu in an sa musu ta ya kake da yadda suke ci nan da nan za su cinye su zama toka to me hasada haka hasada take cinye masa kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye kirare in wuta ta ci kirare ko galwashi ba za ka samu za ka dafa ruwan ba to haka hasada take balin mai ita babu lada ko ƙwaya ɗaya au ƙala ko ko cewa yayi al'ushuba kamata a kullu naru al'ushuba kamar yanda wuta take cin itatuwa da alhadaba da al'ushuba duka ma'anar su itatuwa kirare rawahu abu dawud za mu fara anan ko za mu ci gaba dan wannan kamar yana da tsawo alhamdulillah lokacin ya ci akwai tambaya to me tambaya na'am to ya danganta da abin da zai bayar idan misalin gero zai bayar ko dawa ko masara ko alkama wanda sai an masa ɗawainiya kafin ta zama tuwo to ya ba da ita sallah fara kwana uku ko biyu ya bi saboda wanda aka ba ya samu ya yi kirbe ko ya yi niƙa ko ya yi tsari ya samu abincin sallah in kuma ya sa abin da zai bayar sai kamar shinkafa da dama an riga an guma kawai wankewa za a yi a zuba a tukunya to ya bari ana wato ranar sallah ana yin sallar asuba ya ba da ita iyafi shi ne lokacin wajibcin ba ta wajaba sai ran sallah ala ahadil kaulai kauli na ji kuma a daren sallah kaga da da wajaba a daren sallah to kaga daga dalai ba za ka tashi kana nemo wa za ka ba zakka ba gobe da safan da shi za ka ba in ya san abin da za a masa hidima ne kafin ya zama tuwo to ya ba da shi sallah sauran kwana biyu ya ci ko kuma abin da kawai wankewa za a yi azuba a cikin ya ne ko bari bayan sallar asuba ranar sallah ya bayar kafin ya je idi ya yi sai me in dai har yanzu bai yaye shi ba misali tukunyarsu ɗaya tare suke cin abinci ya tsora wa kansa ciyar da shi in ya tashi da kai zai hada hadda wannan dan nasa ya cire masa amma in ya zama ba tare kike ba shi yake ciyar da kansa shi wannan dan tunda ya balaga shi zai cire wa kansa da karfi da kai A'a. ita lamukan sallah ana yin sa a kowane lokaci wa yuzul qada'u fi kulli waqti lamukan sallah ya halatta a kowane lokaci in ka ce zaka bari sai lokacin sallar yayi kun yi da Allah zai kai ka wannan lokacin kana da garanti rayuwarka za ta kai lokacin sallar to kuma ana bin ka bashi ba ka da wannan gurbin kawai lokacin da ka tuna sallar da ta wuce ko ta tsere maka in dai ka san da ita wajibi ne ka tashi karamu mai adadi ba fasali guda ya ware mana ba fasulun ko yace ya zuzu qada'u ko fi kulli waqti kuma a gaba yace wala yahillu tafriqu fiha baya halatta a yi sakaci a cikin sallar ramako daga katina in mantawa kai ko da ba ka da iko ne yanzu ka samu iko ka samu lafiya to abin da ya zama wajibi ka gaggauta lafa kowannen sallar za ka jira wai sai irin lokacin ka yayi sannan kalama ta ba kuma tambayar farko yana cewa wai ana bisa sallah zai iya bin mai sallar waye idan ya zama ramakon iri ɗaya ne da nasa ba wa yajuzu liman alaihimul qada'u an yusallu jama'atan idza tawat salatu yana halatta ga mutanen da ake bin su sallar ramako yi sallah jama'atan su sa liman ya mutu sallar ramakon amma da sharaɗin izasta wata salatuhum idan sallar su ta daidaita sallar da ake bin limamu ita ce ake bin mamu to ya halatta su sa liman ya mutu sallar wannan ramakon ban gane ba ana bisa sallah kawai abinda wato ya bi sallar lokacin yake nufi ya yi ta lokacin daga baya zai lama wancan ko zai bi limamin da sallar yanzu a matsayin ramakon da ake nufi sai ya danganta in sallar ta kai ta kwana biyar ka gane ai ta kai sallar kwana biyar zuwa sama to zai yi ta yanzu sannan daga baya sai ya rama wancan amma in ba ta kai sallar kwana biyar ba wajibi ne ya fara rama sai ko da wajibi ne ya rama wanda suka wuce sallah ɗaya ko biyu ko uku ko hudun nan ko da sai yanzu za ta zama karani ba ma maganar wai ya bi liman sallah ba ko shi kaɗai bai halatta ya yi ta yanzu ba sai ya rama waɗannan sallah hudu zuwa ƙasa amma an ta kai sallar yini da kwana sallah biyar zuwa sama kuma sai yanzu ta yi kunci to ya fara yin ta yanzu sannan ya rama waɗanda suka wuce a baya alhamdulillah a'a babbar magana ana samun haka mutum ya je ya yi kwana yana sallah lafiya kuma ya zo ya kwanta sai sallah a kuma bala ya tafi da to wannan shi ne ake cewa baya ba zani ko bololo rufe kofa da ɓarawo yi mana ka rufe kofa ko ɓarawo yana cikin ba ka san da shi ba duk mutumin da sallar nafila ta hana shi samun sallar farilla to yayi asarar wannan nafilar ta fa kuma zunubin barin sallah yana kan mai zuwa yin sallar tahajjudi misali ko kiyamu lali da ake yi a yanzu kuma a taso karfe hudu ko karfe uku a zo a kwanta kuma a sharara bacci ba za a tashi a yi sallar asuba ba sai rana ta hudu wannan bai dauri kashi ba ya dai bata iya saboda haka ba yi da ladan wancan sallar kuma zunubin tarihin salati ne a kan saboda haka dole mutum ya kiyaye a kan ka rasa sallar asuba tare da liman ba ka kwanta tun farkon dare ka yi sharinka sai alhudur ya hudo ka tashi ka yi alwala ka je ka samu sallar asuba ya fi maka mutumin da ya samu sallar asuba a cikin jama'a tare da liman ya fi wanda ya kwana yana sallar nafila amma bai samu sallah a cikin jama'a ba kai kuma kace ne kullu hayyin fa huwa tahir wa kadhalika du'abuhu wa mukhatuhu wa damuhu wa bayduhu duk wani abu ne rai yana yana yana da tsarki ko kare ko alade ne in dai akwai rai a jikinsa to ba na dasa bane wa kazalika haka nan du'a'uhu yawunsa ba na dasa bane wa dam'uhu da hawayensa ba na dasa bane wa bukhaduhu da majinar abu mai rai ba na dasa bane wa bayduhu da kwan abu mai rai ruwan kwai in dai a jikin mai rai ya fita ba na jasa ba ne sai dai ta gaira al-majri ban da balagurbi ka san balagurbi wa huwa al-muntiru yace shine mai wani al-mutagayyir yawa in ya zama balagurbi to wanda kaza take kankasa ta baro kai ko jiba ta kankake ba yayi wani to wannan iya saba ka na jasa ne amma duk wani abu mai rai in ba kashi da fitsari da jini da mani ba ya fito a jikinsa wani abu ba na dafa ba ne yawu da hawaye da majina na abu mai rai ba na dafa ba ne ko kare ne ko alade ne balle sana sauran dabbobi kuma alhamdulillah Yeah. tare da liman sallasa ta inganta in ba da ganganye ba in dai ba ganganci ba ne sallama da ya yi ta zama rafkanuwa kuma an gaya maka wa sahun ma'amu ya haji da wani imam da rafkanuwar da ma'amu ya yi liman ya ɗauke maka in dai ba da ganganye ba abinda kuke kuskure yawanci a zaman tahiya na ƙarshe wani zai ji kamar liman ya yi sallama sai ya yi sallama daga baya zai ji liman ya yi sallama to in bai maimaita sallaman nan bayan sallama zuwa ba sallarsa ta ɓaci saboda sallamar da ya yi ta zama rafkanwa wa sahun ma'amuni ya hannu da wani imam wannan sallamar yanzu ba ta aiki har yanzu hukuncin a cikin sallah yake lokacin da liman ya yi sallama dole ne ya maimaita sallaman nan bayan sallaman liman in ya yi sallama daga baya biliman ya yi sallama kuma ya tashi ya tafi bai yi sallama ba to ba yi sallama dan ya riga liman sallama ta zama rafkanuwa in ba da gangan ba ne kuma liman ya yi sallama shi bai yi sallama ba ya tashi ya tafi amma wanda ya ce tsakiyar sallah ya manta ya yi sallama daga baya ya gane sallah ban cika ba kuma ya ci gaba da ban liman har aka zo ƙarshe ya yi sallama sallah ta ta inganta in dai ba da gangan ya yi wannan sallamar ba alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan har yanzu muna sanarwa yau insha Allah za mu rike karatun tafsiri na dare gobe kuma na saba kamar wannan lokaci insha Allah za mu katama na wannan karatun hadisi sai kuma faɗi in Allah ya kai mu kuma da ka shi dawo ɗan uwa wanda bai samu halarta ba gobe za mu katama ta gaba ɗaya insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah bai da su gidajen su lafiya masu ba da sadaka Allah ka biya muku bukatun su na alkhairi daga suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikin su da aljihun su Allah ka taimaka mu Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi wanda ya saya mana janareto bana da wanda suke ba mu man fetur Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka karbi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ibadun mu da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka sanya mu da cikin bayika da kake yantawa ga barin wuta a cikin wannan wata Allah ka dukan iyayen mu da kakannin mu da sunukan mu da ƴan uwan mu da makotan mu da malumman mu da suka gabace mu wadanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu suka ji imani Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إن عداياك وجودية وخدايانا عدمية فلا تقدع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإفضال وقد قلت ادعوني أستجب لكم وأنت تعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليك خشية اللهم أعد كل منا سؤله في الدنيا والآخرة وآمنه في تقلبات الأحوال اللهم حقق رجاءنا وأجب دعاءنا يا دائم المعروف يا قريب الإحسان يا واسع العدية يا متفضلا بالإيجاد والإمداد والإيمان قبل السؤال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله